بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا نعم باب الشفعة babin kamun da shufu'a kamun da shufu'a shi ne mutane suna tarayya akan guri ko gida ko gona ba a raba ba sai ɗaya yake siyarwa wani rabon shi kafin a raba to in sauran ba su yadda ba za su iya mai da wannan kuɗin rabon shi ɗin ya zauna su gaba ɗaya a gaji shi ne kamun da shufu'a مجازة شبهات بالمشاء من أجل أو أصول أو رباء أو ثمن حسن دائم دائم الثبات أو قدر أو بذنب أو مقال يكي مجازة شبهات kamu da shigo yana halatta fil musha'i a cikin rabon da ba raba ba gurin da ba raba ba shi ake ce musha'i rabo a daidaice rabon da na adadin jama'a ne ko mutum biyu ko sama da aka ba raba ba min arjin ko ƙasa ne kamar gona au usulin ko asali kamar ainihin tushen itace au riba'i ko gidaje duka in mutum ya siyar ba raba ba za a je mai ɗaya rabon zai zai kan shufa au samar butulin ko 'ya'yan bushi ne na reshe da'imin sabati mai madawwamin tabbata au kudin ko auduga au bazangin ko bazanji au makasi ko kurku ko irin su ainihin kabewa ku kankana ya hudu min ajnabiyin bishira shi abokin tarayyar zai kama daga shi barin da ya zo ya siya bishira da siyan da ya na farko mimman yushari kuhu wanda ya siya daga wanda sai tarayya da shi zai siya da misali mashtara da kwatankwacin abin da ya siya an dubu ɗari ya siyar barkai ma dubu ɗarin za ka biya ko kuma ba za ka ƙara mai riba ba bayan ya kunta a dubun fiya shara kullum bi ma ƙarƙarsa wumin mamalar to idan ya kasance akwai ƙididduguwa ba mutum ɗaya ba ne wanda ishtara ta yi tarayya fiya a cikinta to kullum bi ma karkar tsawo min mamalak kowanne zai kama da shi da abin da yake bance shi min mamalak daga abin da ya mallaka misali gurin na mutum biyar ne mutum biyar din nan uku maza biyu mata babansu ya bar musu sai namiji ɗaya ya je sayarwa wani rabon shi sai suka zo suka ce ba su yadda ba kaga kaddar dama in za a raba namiji zai rinka mace su biyu ba yanzu an zo kamu da shi ba amma za a kasa kuɗin gida shida mazan sai su ka kashi biyu matan su ka kashi da ɗaya in an biya rabon shi ma an zo za a raba rabon ya shi gida shida maza su ɗauki kashi biyu da mata su ɗauki kashi ɗaya kowa zai biya gwargwadon mallakar shi a cikin abu shine bi ma karkar sahumin mamaya wala rijalin shubu'atun aw ma wuhim bigairi ta bigairi tawilin wala irsin ijib tajib wala tajib kamun da shigowa ba ta waje ba da jarin ga makwabci yanzu wai dan makwabci ne aka siyar da gida ba a gaya mar ba bai da damar kamun da shigowa gane wala ma wuri ba bi gairi ta wurin babu kamun da shigowa da abin da aka aka ba da shi ba tare da siyarwa ba in dai kyauta yayi da shi babu damar kamun da shigowa wala irsin da jin haka nan kamu da shugaba ba waje ba a gado idan mutum ya mutu wani magajin shi ya gaji rabon yanzu ba zai kai kamu da shugaba na wannan gadon da yi ba a kabilin kismati ko abin da ya karɓi rabuwa abin da an riga an raba to bayan an raba ya sai da rabon shi ba da mun kamu da shugaba au mankunin ko abin ciratarwa dama kamun da shugaba ana yi a asali gida ko gona ne ko itace kamar mota ya sai da rabon shi ba da mun kamu da shugaba tun da mankunin au sakitin ma ilmi yi kalauri ko kuma wanda yake da hakin kamu din ya shiru yana sane kalauri kamar aka yi shekara guda bai kama da shi ba daga baya ko ya zuwa ce zai kama ba dama au hadirin akadi ko wanda ya halarci daurin cirikin lokacin da ake ciriki yana gurin har aka gama aka ba shi la'ada ya yi shiru da yi magana ba daga baya zai ce zai kama da shi ba ba za su rare shi ba. a ne? a ausa kijin ma ilmi yake rauni ba hawadirin aqdi ko wanda ya ainiya da tukulin shirkin kara'in lilbina kamar wanda yake gani wanda yake yayi gini wal hadimi ko ya rusa shi ma yana gani kashare ni kamar aka yi wata biyu ma an gina ba shi wani wadatuwa na kamun da zuwa mutane da ya sayi rabar ɗan'uwan naka har ya zuwa rusa wani guri ya gina wani guri ba sai magana ba ka ya nuna kayan da daga bayan kace ka za ka yi kamun da shi ba za su rari ku hau ka saman shafi a malla hashtara ko kuma wanda ya siya din ya zo ya ce ku raba kai da aka zo aka sa aka raba bayan an raba ba ka da kamun da shi ba au ba'a ko shi ma ya siyar masa da ainihin raban shi au minhu ishtara ko kuma ya siya daga wajen wanda ya siya a wajen dan uwan shi au ishtara ko ya karbi ya ka kawo shi ko ya baci ya siyar da raban shi maimakon kai kamu da shi kuma sai ka karba haya a wajen wanda ya siya ko ka siya a wajen da ya siya ko kai ma ka siyar masa da raban ka in duka da kudancin kamu da shi kuma ya zuci babu jirabi babin irada jari da zaba wa mutum iradu na tauki bi ta jirin da zin bin bai bi na ƙadin da hukucin kuɗin bi juzi ribi wa ilmin mali wala tu da min amilan bi hali ya ce iradu na iradan mu abinda ake cewa irada kana da kuɗi wannan ya iya kasuwanci ka ɗau kuɗin ka ba shi ya yi kasuwanci an ci riba ku raba riba uwar kuɗin ka na nan wannan shi ne ainihin kirada shari'a ta yadda amma sai jaribi ya ce kiranan shi ne a taukilu wakilta ɗan kasuwa bai ta jirin cikin kasuwanci da dukiyar da za ba shi lazima bilbili to yana da zinta da zarin ya fara aikin kasuwancin kai na kadin cikin farin kuɗi za ka ba shi bi masukin kuma kuɗin ƙeran da gurin da aka sani yanzu ba zai yiwu ka ce wai yanzu zan ba ka jari kai kasuwanci amma ba farin kuɗi ga bankokin nan ka je na ba ka suwa dubu goma goma jarin dubu ashirin ka sayar sai kai jari zai wuce bai halatta ba ko ka ba shi wani abu kadara a maimakon kuɗi bai halatta ba sai dai ka ba shi farin kuɗi ya je kasuwancin an ce riba a raba Yuju zai rime kuma za a yi da cewa zai ba shi wani yankin riba shi ya ɗauki wani yanki. wa ilmin mali da kuma sanin kudin kudin da zaka bayar jari din ya zama an san yawan kudin wala tu ga min aminan bihari kuma karka sa mai aikin ya biya ta kowane ya yi kudi ba ta wani biya ba dama duk wanda ka bawa jari in an ci riba za ku raba riba in an yi asara ba zai biya ba an yi asara in kudi ya fito sai ci gaba da harka haka nan abin da yake amma tun da bayan kace an yi asara zai biya to riba ba a yi باب الإجارة باب ذكر الجد والإجارة وما يتعلق بهذا من ذكر أدواء الإجارة إذا كنت إجارة شيني كتاوني بما أيكي كبياش واشترطوا في زيادة الإجارة شرائط المبيع واعتبارا واشترطوا ما نوزن شرعا في زيادة الإجارة في إنجنش الإجارة إنجنش كتاو في ما أيكي أن شرعا شرائط المبيع شرطين أبو سيروا إلا شيء لا تسا أيكي ليه aikin da zai ba ɗan aika ma wani abu ne zai siyar ma kuɗin da za ka ba shi za ka sayi amfani da zai ma ne saboda haka dukkan sharɗai na ciniki wannan ainihin ijara ya taro su zamanuwa alal ajiri kan sakat walau alayhi rabuwa kanita sannan idan ka ba mutum ijara na cewa zai ma aiki na abu kaza ka biya shi sai abin ya bata hannun shi ba zai biya ba zamamu ma daukan asara karsa gari ya tsare alal ajiri a bisa wanda aka sa aiki kuma yanzu ka sa shi bima kiwon dabbobi sai dabbobin ka suka mutu hannun shi ba zai gyara walau alayhi rabbu haka yishran ko da mai abin ya shirin ta yace to zan baka aiki amma idan kayan nan nawai bace zaka biya ni to ko an yi wannan shirin ya bace ba zai biya wasu dukkan ra'i ana gaskata ainihin mai kiwo bidawar mauki yayi da awon mutuwa ka ba shi awaki guda hamsin bayan ya kewo sai ya zo ma da arba'in da shida ina hudun ya ce wata yadda sun mutu shi kenan da ba ka yadda da shi ba ai da ba za ka mashi kiwo ba au zame ka shaɗi ko kuma yanka kamar akuya da sautin boki saboda tsoron kuma cewa akuya ce za ta kasa ya yanka ya ɗauko ya kawo ya ce ma kasawa ta yanka to dole ka yadda amma ya ce yunwa ya ci ba abinci yanka ko ya ci wannan ko dole sai ya biya ka sai ya yi lissafi a kudin yankin sa din wannan kan shi yanka wala tu da minari salamami kar ka sa biya ga mai gadin gidan wanka mutumin da ya bude gidan wanka yake zaune yana haɗa kuɗin shi kuna shiga kuna fita wai sai ka zo ka ajiye shi karka aka sace ba zai biya ba ai ba gadin shi ka yake auren ba auren ba ko kuma wanda ya mallaki gidan wanka aura iyal al'ami ko mai kiwon dabbobi sai ainihin dabba ta mutu ba zai biya ba an harisar mata'i ko mai gadin kaya ka zuba kaya a shago ka ɗauko mai gadi yana gadi cikin dare barayi suka zo ko yana bacci ko suka kama suka ɗaure suka kwashe in an tabbatar da sacewa kai ba zai biya ba ai iya aikin da ka sace na gadin yayi abun fi ƙarfin su wani buyuti ko mai gadin gidaje an sa shi gadin gida aka zo gida aka yi sata ba zai biya ba to sai ba su gani mai jirgin ruwa ka misilin nuti kwatankwacin kamar mutumin da yake direban jirgin ruwa idan kaya ya nufiya ruwa ba zai biya ba in lam yakun min fihi ma yuzaru in je abin da aka bayyanar min ta'addi daga ta'adda lam yakun bai kasance min fihi daga aikin tsofi a cikin halakan kaya au yukaffiru ko ya takaita wajen kula amma idan ya zama shi ya ta'addancin zubewan kayan jirgin nan dama an ce kilo biyu yake ci yau da ya ga kaya sai ce a loda mar dubu da ɗari biyar ana lodawa ka je cikin ruwa kaya ya halaka sai ya biya inda ya yi ta'addanci ko kuma yukassiru ya takaita wajen kuɗi wani man ka sa biya idan ka labta mar'an idan ka saba wa makiyayin da mushtarar aka yi sharafi mutum ne ya baka ciwo ya ce amma ban yadda ka je guri kaza da dabbobi na ba na akwai ta'adda da za su kwace sai ka je da shi kuma aka kwace sai ka biya tunda ka saba wa sharafin din da za yi ciwo ka sani in bi nafsi masnu'in fakat kamar mai sana'a a cikin nafsin abin da za a aiwatar din fakat a nan ne idan ainihin aka sace sai ya biya mutum ne in nafsa wulisan ajin kannasa ba idan ya kafa kai shi a wannan sana'a kera ne ya bude shago ka kawo kayan ka dinki kawai da ka zo karba ya ce an sace ka ce baka yadda wasu ya biya walau bila ajirin ko da ba ba kuɗi zai zai zai dinka ma misali da ka zo don zaman dinki ne ya ba haram ma kai ma sai ka biya ba kawai zan ma kyauta shi ke na Allah ya ma albarka ko da ka zo ɗauka ya ce haram ma ya ce a guri me ya ce wallahi kayan na an sace da kai wasu ya biya ba ruwan mu da cewa kuɗi rashin imani shi da zai ma kyauta ai ba mamaki ma kyautar don ya ɓoye ce a mata ne saboda hakan ba ku sai ya biya. alama gaya ba bisa abin da zai yi ɓoye ce ya ɓata malam ta kun alal halaki bayyana matukar dai ba a samu shaidu wanda suka tabbatar da kayan na halaka ne ba aw abara sun alama ayyana ko kuma ya halarci aikin a bisa abin da ya ayyana in lam yakun alal kira'i mutahan ya bai kasance abin an karɓe shi jingina alal kira'i a bisa kudin haya aw qabala ajara ko kuma ya karɓi kudin ba za mu ta nuna ba mu ne misali kayan da ka kawo ya ɗinka ma ya gama ɗinkin ka zo ka karɓi kayan ka gani sai ka ce za ka karɓa ce na kuɗi ka ce ba kuɗi ya ce to sai rike kayan ce sai ka kawo kuɗi kaga yanzu a nan hukuncin jingina ne ba hukuncin aiki ba yanzu a nan in an sace wannan kayan a matsayin shi na amintacce an tabbatar da sacewa kai ba zai biya ba ko kuma ya karbi kuɗin ko da ka zo ka biya shi kuɗin aikinsa ya ce to ɗauki kayan kamar ka ce a ajiye mun ba yanzu ba ka ga ya zama hukuncin ajiya shi ne auka babal ajira a haza mutaman wannan ya zama mun amincewa ba zai biya da kariyan bayi macen wanda ya karbi hayan dabba bai da manu zai biya in kana a karaha idan ya je ba da ita ana da wallahi kamar da wanda ba amincewa yanzu misali ka karbi hayan mashin na sati daya kai ma kana da damar ka je ka yi haya da ita ka samu kuɗi to a wannan harkar ko da ka karɓa ai amince wani aka baka ko kai kuma sai ka ɗauka ka ba wani haya wanda ko shi wancan ba amintacce ba ne sai bata hannun wancan sai ka biya. Auza da himlan ko ya ƙara ɗibiya mata kaya fiye da abin da ya ce zai ɗauka. Au masiran ko ya ƙara tafiya inda ya karɓi hayan ka karɓi haya akan dubu biyu za ka je fitar kun ka dawo kawai da ka je sai ka wuce azare to shi ma sai ka biya kudin wannan ainihin haya na farko da kuma kudin haya na ainihin karin da ka yi shine da kira aini zai biya shi kudin haya guda biyu idan ta dubi idan abin bai samu matsala ya ɓaci hau adibat ko kuma idan karin da ya yi ko ƙara ɗaukan kayan da ya yi ya halakar da abin da aka haya ɗin to yuktaru a yuktaru birbahi ma yanzu shine dabban zai zaɓi abin da yake so a cikin biyu in malkira aini in ma ba shi kuɗin yayin guda biyu ko in malkima ko a yi kiman abin shi a biya shi wannan haya ce wajaza juhunin wallo zumu bil amal min gairi sharɗin na ƙari a wadar bil a can ba da juri ba ya ce ya halatta a juri shi kuma juri shi ma kamar ijara ne amma bambanci shi ijara in aka yi aikin ko ba a gama ba gwargwadon abin da aka yi zai amfani amma shi juri in dai ba a gama aikin ba zai amfani ba yanzu misali ijara ka sa mutum ya ma ginin gida ko bedroom ɗaki biyu idan ya fara ginin yana yi yana yi ya sa kos takwas sai ya gagara yanzu ai wannan kos takwas zai ma amfani an zo ɗaurawa za a yi wannan ijara kenan duk inda ya dakata ya kasa ci gaba za a biya shi ladan iya abin da yi to amma shi juri aiki ne wanda in ba a gama shi ba zai amfani ba yanzu misali mutum ne ka ce wani ina ma yana sai da hansi sai ka ce ga hansi ina ka siyar min dubu hamsin zan saɗa ya ka dubu biyar sai karɓa yanzu in ya je yana shan kwanan nan ya samu wani yana zo sai ciniki dubu hamsin ya siyar ya zo bai gama aiki ba dole ka biya shi dubu biyar amma da ka ba shi ya kara ɗaya garin nan bai samu mai je ba ya je kudin su har azare har kano sati guda ya yana yawo amma ya dawo amma bai siyar ba mai amfani a wannan aure saboda haka ko sanda sai kaga dama ka ce ka bata wando ni na dauka kai waye ne ma wanda kake siyarwa ba ni abina shi ke yawon shi ya tafi a bai to shi ne ma'anar jubulu ya ce wa jaza jubulu ya halatta a yi jubuli wanda zuwa bil amal kuma jubuli yana da zunta da zarar ya fara aikin amma min gairi sharɗin na kadi ba a sharɗanta ba da kuɗi kafin a gama aiki a bil ajal ko ɗiban lokaci dan da shi abu ne wanda baya bukatar lokaci ba zai maka ce ka siyar min a cikin awa kaza zai wuce ba zai yi ba kawai in ka ba shi sai lokaci ya yi kamar ni zaunin kaman ka ba shi siyar da tufafi a auka habri biri ko kamar taunin rijiya ka gina gida ka kira shi wani e nawa zan biya ka tauna mun rijiya a wurin nan yace ka ba da dubu hamsin ka ce to bismillah ya tauna ya tauna ya tauna ya tauna ya gaji amma ko ba samu ruwa ba kai ko bukatan ka dama ruwan har ma abu ya gagare mu ya ce alaji gaskiya sai dai ai hakuri akan me wallahi ruwan nan gaskiya yanzu ni dai na gaji sai ka ce to miyar mun da kasa bai ba a to ni amfani wannan rani zai barka da rani a gida ka ga to ne bai amfani ba shine aukan ka habibi da habibi gaman ainihin tauran rijiya sai dai anan malamai mu hakikai suka ce wajen barijiyar nan akwai makara idan aka bi ta hausawa ce in ta yi ruwa rijiya in ta yi me in ta yi ruwa masai to da ya tauna ba samu ruwa ba ce a rage to yanzu ka ce ko inda ne yanzu abin da za a yi ka gane ni ruwa na ce ba tunda ba samu ruwa ba shi kenan ka tafi ya ce to a rage me za a yi da ramin ya ce a za mu rufe mu yi masa ya ce to a biya ni kudin cin ruwa zai mara amfani aiki inda zai amfani dole sai ya biya amma idan mai da kasar za a yi a rufe kaga za mu yi amfani ba ku zai biya Wadaha ya ce wabi tamami ɗi ya ce ka ba shi kudin aikinsa bi tamami da cika aiki ka ba shi tani al'ajar baki ɗaya ladan ba ruwanmu da bai sha wahala ba wannan abin kayi kayi kayi baka samu wanda zai iya ma ba sai ka same shi waye ya wannan hansa din nan na boko wa dillalai da yawa har yanzu ta ki shiga yanzu zan samu mai bashi dubu goma ma yake dubu goma eh yake kawo ta yana karya kwanan nan sai samu mai ke kawo da ka bashi kuɗi shi cin gaba ɗaya inda an yi mace ya cika aiki wabi tumami da cika aiki ɗi ka bashi jami'in al'adar ladan shi gaba ɗaya ba ruwan mu cewa bai shawara ba an yi shawara aikin bai duba ce ba za ka jawo babu iyayen wati babu rayar da mataccen gudu wa jaza iyawun da armin salimat min iktisasati idza ma ba'udat li muslimin aw kafirin wa ma dana min al-imarati imam usudin wa jaza ya lata iyawun rayarwa da ardin da kasan da salimat ta amintu min iktisasati da ke bance ke bance ma'ana gurin ba na kowa bane ba karkashin kowane gwamnati take ba kuma ba wani sarki ne killace gurin ya bari ba to irin wannan gurin ya halatta idan ma ba udan idan yayi nisa da gari ya halatta kawai ka je ka sare jejin ka sassabe ka gyara ya zama gonan ka ko gidanka tunda ba gurin kowa ba ne bi musulmi na kafirin ko musulmi ko kafiri ya halatta yi wannan amma wa ma da na minal imarati inda ya kusanci gari to al'imamu suki na dole sai ya nemi izinin shugaban wannan garin yanzu fili ne ka gani filin ba na kowa bane amma yana kusa da gari kaza kuma kana son gurin to dole ka je ka nemi sarkin wannan gurin ka nuna inda kake so ya ma izini sannan ka je ka share ka zauna kuma bila izinin duk mutumin da ba izini ya je ya share guri zauna a sheci in je kusa da gari ne ko kuma mutasa hukuncin ya kwace ne kawai in an zo za a sa ya rusa gini shi ne kwashe ba da filin mutane wani na ukimu jaziratul arab ana hana kafirin amana ya mallaki jaziratul arab gurin larabawa ba a yadda a bar su su zauna a wannan gurin ya sunan iyabi kaɗi shajari to shi da ya joji rukuki yana yana tabbata bi kaji shajiri da sare itace yanzu misali jeji ne mai rukuki sai ka je ka sassabe ka sare itacen jeji ka gyara gurin yanzu wannan gurin ya zama naka wani harfi ko kuma ka je ka noma gurin ka je ka yi noma ka yi shuka ka samu amfani wannan gona ta zama taka walgarsi ko ka je ka yi dashe ka samu yin tushen dabino ko inabi ko mangoro ka je ka shuka a gurin ya zama naka wa kasiri lajari ko kuma ainihin karya duwatsu gurin mai duwatsu ne ka je ka samu abin da za ka sare dutsen ka je ka kwakwasa duwatsun ka gyara gurin ya zama naka mujarriyin ilma'i ko ka jawo ruwa gurin akwai kogi kusa duk ka je ka je jawo ainihin idon kogi ya zo ya shiga cikin gurin to na gurin ya zama naka wata jini ko kuma tsaga ainihin idon ruwa a gurin misali ka zo ka tattauna bohol bohol a gurin za ka yi noman rani ka gyara ya zama naka wabil bina ko ka zo ka yi gini fili ne ka zo ka samu ba da kowa ba sai ka kewaye ka gina gida ya zama naka amma lal haɗi ko lalhaɗi ya zo in ka ce lalhaɗi banda tara kayan ka a gurin kawai ka zo ne da kayan ka sauke a gurin gurin ba zai tsina wata hashiri ko kuma killace guri da duwatsu wai ka je ka ɗebo duwatsu ka zo ka kewaya wannan duk wannan kewayen ba zai sa zo na ka ba in ko lalkaɗi ne banda zane kawai wai ka zo ka zazzara gurin ka ce daga nan zuwa nan wannan duk ba za ka mallaka da wannan